بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير لهدي شاترا قوة الربيع الأول shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Satumba shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 62 cikin jerin darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri Namari al-Qurtubi Allah ubangiji ya gafarta masa Ibn Abdul Barri ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan littafi nashi ɗaya ne daga cikin muhimman littafai game da karantar da ladubban sana'a da harka karatu da ilimi muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya tace abinda ya kiraya da suna Sahihu Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadli za mu tashi daga gaba ta dubu ɗaya. da ɗari biyu da ashirin da biyar inda malam ya ce walaƙad ahsanal ƙa'il ifbatu diddaini ma'an fi hali akbahu ma ya ci minal muhali ya ce ifbatu diddaini tabbatar da abubuwa guda biyu masu kishiyanta juna ma'an a tare fi halin a wani yanayi akbahu ma ya ci minal muhali shine mafi munin abin da za a ce bara aikata wanda yake ba zai yiwu ba mun za mu iya tunawa yana mana magana akan kabiyar wato saɓani da cewa idan an yi saɓani malamai sun kasu gida biyu game da mu'amalantar wannan kabiya wasu suna ganin a ce kowane ra'ayi yana zaman kanshi kuma daidai ne wasu kuma suna ganin sam ba zai yiwu a ce ga ra'ayi guda biyu kuma sun saba da juna sannan dukansu daidai ne ba wannan shine ra'ayin da shi malam ɗin ya goyi baya saboda haka yake ta ƙara kawo mishi hujjoji yace wa man tadabbara ruju'a umara radiyallahu anhu ila qawli mu'adh fil mar'ati al hamili wa qawluhu laula mu'adh halaka umar alima sihhata ma qulna yace duk wanda ya kalli abin da ya faru da ainihin wato tsakanin Umar ɗan Khattab da Mu'azu ɗan Jabal wanda kissa ce mashahuriya da kissa Mu'azu ɗan Jabal da kuma kissa tsakanin shi ila yau shi Sayyidina Umar da Sayyidina Ali radiyallahu anhum ajma'in da mu ji ta ita ma a gaba wanda wata mace mai taɓin hankali shi na Sayyidina Mu'azu ɗin wata mace ce mai taɓin hankali sai aka ganta da ciki kuma ba ta da miji Sayyidina Umar yayi nufin zai mata haddi sai mu'azu ya masa tambihi ya masa ya masa inkarin wannan hukunci da yake so yayi kuma Umar ya fahimci lalle akwai kuskure a cikin hukuncin da ya so yayi saboda haka sai Umar yake cewa laula mu'adul halaka Umar da ba da mu'azu ba da Umar ya halaka da yayi kisa ba da haƙi ba to abin da yake nufi anan kaga yanzu da mu'azu da Umar kowa ra'ayin shi a farko daban-daban amma daga baya sayyidina Umar ya dawo ra'ayin mu'azu da sai sai da umar cewa kana kan ra'ayinka ne ma ina kan nawa kowa ya rike nashi wakadhalika raja usmanu fi mithliha ila qawli ibn abbas hakanan a wata qadiyya kwatankwacin wannan shi ma sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhu ya dawo igwa ga maganar sayyidina abdullahi dan abbas radiyallahu anhu an abi warwaya annahu raja'a fi mithliha ila qawli ali hakanan an sake rawaitowa cewa ma shi usmanu din ya kuma zuwa ga maganar sayyidina Ali a wani zance kwatankwacin wannan warwaya anna Umar innama raja ifiya ila qawli Ali arwaito cewa shi sayyidina Umar ya koma ne zuwa ga maganar sayyidina Ali walaysa kadhalika ba haka bane wa innama raja ila qawli Mu'adh fillati arada rajmiha arada rajmaha hamilan dalle ya koma maganar Mu'adh ne a sanda ya soya wato jifi wata mata mai ciki faqalahu Mu'adh sai mu'adh ya ce mishi laysa laka ala ma fi batniha sabilu koda kana ganin ita cancanci kisa to amma abin da ke cikin cikin ta baka da iko akan kashe shi dole ka bata sai ta haihu to da aka bata ita wannan qadiya ta biyu abinda ya faru wani miji ne ya tafiya shekara biyu sai ya dawo ya tarar da matar shi da ciki da ya dawo da ita ciki sai ya kai ƙara sai Umar ya ce kai ai mata rajumu to shine sayyidina Mu'adh ya ce mishi to in ma dai rajumu ya hau kanta sai dai ka jira sai ta haihu da ta tashi haihuwa kuma ta haifa ɗan sai ya kama da mijin kwabo da kwabo da shi ne sai yake cewa ajazatin nisa'u an talidna mithla mu'ab mata sun gagara su haifi irin mu'ab kuma yadda ke cikin sunan dara kutuni da bai haƙi da sai dan manso duk da yake dai ta fuska isnadoji duk waɗannan riwaya ɗin suna da ɗan matsaloli a isnadoji amma dai ana ruwaito su ana kuma isti'inasi da su tunda ba wai sun kawo wani sabon hukunci ko shari'a bane suna bayyana wasu halat ne da auda'u da suka faru waraja ila qawli ali radiyallahu anhu fillati wada'at bi sittata ashhur sannan sai kuma wata mata da ita kuma ta haihu wata shida wata shida da yin aure sai ta haihu sai sayyidina umar yayi nufin cewa ai mata hukunci cewa ta je gidan mijin ne da ciki sayyidina ali ya goye mushi magana warwa qatada an abi harb ibn abi al-aswad an abihi annahu rufi'a ila umar radiyallahu anhu imra'atan waladat li sittata ashhurin fa hamma umaru bi rajmiha an kawo umar labarin an rafa a ƙara game da wata mata wacce ta haihu wata shida sai umar yayi nufin kawai ya jefe ta fa qala lahu ali radiyallahu anhu laysa laka dhalika sayyidina ali ya ce mishi baka da wannan yancin قد قال الله عز وجل والوالدات يرضون يرضعن اولادهن حولين كاملين Allah ya ce wato mata suna shayar da ƴaƴansu wata biyu cikakku shekara biyu cikakku wa qala kuma Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara da daukan ciki da goyo wata 30 to in ka kalli shekara biyu shine wato za a cire daga cikin wata talatin saura wata shida saboda haka wata shida ɗaukan ciki da haihuwa shine mafi ƙaranci shekara biyu shayarwa shine mafi shine aksa mudda shine mafi girma la rajama alaiha sayyidina ali ya ce mashi babu rajamu akan ta fa khalla umaru anha sai umar ya rabu da ita wa waladat marratan ukhra lidhalika alhadd sai ta sake kuma ɗaukan ciki bayan wannan shi ma wata shida yawon ita matar ɗabi'ar ta ciki bai wata shida a jikinta fadakarahu affanu an yazid ibn zurayn an abi sai an sa'id ibn abi aruba an qatada waraja usmanu an hajabihi al-akha bil jaddi sayyidina usman da yana ganin a gado wato yana sanya hajabul akhi bil jaddi ya ce kaka kakan mamaci ya fi ɗan'uwan mamaci ƙarfi saboda ka inga kaka ga ɗan'uwa sai bai wa kaka gadon uba ya hana ɗan'uwa gado ɗaya yana yin haka amma ya dawo daga wannan fatawa ila ƙauli ali radiyallahu anhu zuwa ga magana sayyidina ali wadda za umaru wa ibn mas'udin am muqasamati aljaddi ila sudisi ila ƙauli zaidin fi muqasamatihi ila thuls ila fulus sannan sayyidina Umar da Ibn Mas'udin sun dawo daga zancen su na baiwa kaka sudusi ɗaya bisa shida izuwa ga maganar Zaidu na wajen baiwa kaka thulufi a irin wannan yanayin waraja Ali radiyallahu anhu an muwafaqatihi Umara fi itki ummahatil aulad sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda shi da sayyidina Umar radiyallahu anhu sun dace da akan abin da Umar ya tafi akan shi cewa idan mutum yana da mace sadaka idan ya mutu ta zama ya automatically ba ta cikin dukiyarsa da za a gada idan ta taba haifan mashi da shine ummahatul aulad sadaka wacce ta haifa wa mai gidanta da zaran ya mutu ta samu yanci wannan fatawa sayyidina Umar kenan amma sayyidina Ali da ya goyi bayan fatawa amma daga baya sai goyi ga a'a bai ce ta dace ba وقال له أبيلة السلماني رأيك ما عمر أحب إلي من رأيك وحدك duk da haka sai abida ya ce mun ya ce mishi ra'ayin da kuka dace kai da Umar ku biyu ya fiye mini na fi ganin karfin sa na cewa ta zama ƴaɗin ita ummul aulad fiye da ra'ayinka da yanzu kike akai kai daya wata mada aliyun ala zalika fa arraqahunna duk da haka sayyidina ali ya gudana akan ra'ayinsa ya maida ummahatul aulad su ci gaba da zama bayi koda mai gidanta ya mutu waraja ibnu umar ila qaul ibnu abbas radiyallahu anhuma fi man tawala alaihi ramabanani haka nan sayyidina abdullahi dan umar ya koma zuwa ga magana ibnu abbasin game da hukuncin wanda ramadana guda biyu suka jeru gare shi ana bin sa bashin su cewa in ya biya bashin sai yayi fidiya wa qala umar radiyallahu anhu ruddul jahalati ila sunnah sayyidina umar an khattab Allah ya kara masa yadda yana cewa ku dinga mai da abin da ba ku sani ba ku mai shi shi zuwa ga sunna ku lalubo mai sunna ta ce wa fi kitabi umara ila abi musa al-ash'ari sayyidina abdullahi dan umar sayyidina umar ya rubuta wa gwamnan sa abu musa al-ash'ari wani sako muhimmi wanda ake yawan kotin din sa daga ciki yace la yamna'uka qada'un qadaitahu bil amsi raja'ata fihi nafsak وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل سيدنا عمر يتشمشي كرك سكي wani hukunci da ka yi ajiya aka gama hukuncin ka ba da fatawa ka yi alƙalanci ka yi sulhu ka karantar sai ka faɗi wani abu ajiya wato jiya a abin da ya wuce kenan ba dole jiya jiya ba raja'ata fihi nafsak sai kuma kaje sai ka ƙara yin tunani ko ƙara yin bincike ko aka yi maka tambihi akan kuskuren da kai wa hudita fihi lirushdik sai kuma Allah ya taimake ka ka gano abin da yake shine shari'a ka gane wanda ka faɗa a baya kuskure ne to kar ka sake an tarji'a fihi ila alhaq kar ka sake ka ki komawa zuwa ga abin da yake gaskiya ka fito ka faɗi cewa kaza da ne kuskure ka gyara ka faɗi gaskiya fa innal haqqa qadimun dama ita gaskiyan tana nan da daddiya ce kai ne baka santa ba sai yanzu war rujua sai zama kinan wa innar rujua ko kuma ce war rujuu ya zama istinafi rujuu ila al haqqi aula min at tamadi fil batil komawa zuwa ga gaskiya ya fiye mu mutum fiye da ya ci gaba da wanzuwa akan barnar da yi wani sai ya ga cewa to ai yanzu za a ce na canza magana yanzu kwarjini na zai zube masu saurari na su ga ashe ma ban san abin da nake ba duk wannan rudin shi ɗan ne duk abin da ka gane ka yi kuskure ko ne nuna maka cewa kuskure ne a cikin karantarwarka ko bayaninka ko rubutunka abin da yake wajibi a kanka amanar ilimi shine ka fito ka bayyana wannan kuskure cewa kaza kuskure ne jama'a a yi haƙuri ina fata Allah ya gafarta mini da ni da ku gabaki daya kenan komai ya wuce wannan kuma duk malamai ar-rabbaniyun haka suke gudana akai yana daga cikin sima da ake gane malamai na Allah shine ba sa jin nauyi ba sa jin kunya la yastankifun ba sa jin kunyan bayyana kuskuren da suka yi amma duk mutumin da zai wayi gari shi yana ganin sam ba zai iya wato fadin yayi kuskure ba ko kuma shi yana tutiya da cewa shi baya canza magana to wannan akwai alamar tambaya game da nagartar iliminsa da sanin ya kamata sa ko dattakunsa a gidan ilimi Allah ka tsare warwaya an mutarrif ibn shikhir annahu qala law kanat al ahwa'u kulluha wahidatan laqala al qa'ilu la alla al haqqa fihi falamma tasha'abat wa tafarraqat urifa arafa kullu dhi aqlin anna al haqqa la yatafarraq ice lokanatul ahwa'u da a ce ra'ayoyin mutane kulluha gabaki daya wahidatan ace duk ra'ayoyin mutane ra'ayi ne kwaya daya laqala alqa'ilu to da sai mutun yace la'alla alhaqqa fihi to ina tsammanin ya zama duk mutanen nan da suka hada kan zance guda daya tayu akwai gaskiya a cikin zancin su falamma tasha'abat amma yayin da ra'ayoyi suka bambanta suka zama shu'uba shu'uba wa tafarraqat suka zama daban-daban arafa kullu a zi akalin da ka dimme hankali ya san annal haqqa la yatafarraq cewa gaskiya ba ta zama gida-gida daban-daban kala-kala tana nan guda daya saboda dole alalibu wacce ce daya wa an mujahidin wala yazaluna mukhtalifina qala ahlul batil illa man rahima rabbuk qala ahlul haqq laysa fihim ikhtilafun da aka zo fassara fassara wala yazamnu mukhtalifina illa man rahima rabbuk wasu masu fassara inji mujahid suka ce wala yazaluna mukhtalifina ba za su gushe ba suna masu sabani qala ahlul batil illa man rahima rabbuk sai masu fassara mara kyau suka ce ba ba za su gushe suna saɓani ba sai wanda Ubangiji ya marahama. Waƙala ahalul haƙ masu gaskiya kuma suka ce laisa fihi mukhtilaf wato waɗanda Allah ya musu rahama babu saɓani su tsakankaninsu su suna wanzuwa akan zance wanda yake madaidaici su kuma su suka ɗauka a la yazaluna mukhtalifina ba za su gushe ba suna saɓani ai ubangiji yayi rahama akan saɓanin saɓanin ba matsala bane su kuma masu tsaye fasara suka ce a waɗanda Allah ya yi marahama su ba sa yin saɓani duk wannan fasarorin akwai su a tsakankanin malamai game da wannan aya wala yazaluna ba za su gushe ba muktalifina suna masu saɓani illa man rahima rabbu ai wato ubangijinka zai ya kau da kai akan wato saɓanin ko kuma illa man rahima rabbu wanda ba sa saɓani su ne wanda ubangiji ya kau da kai su ne waɗanda Allah ya marahama walidhalika khalaqahum Allah ya halicci su mutanen kirki dan dama kar su sabani wasu kuma suka ce walidhalika khalaqahum Allah ya halicci mutane dan dama sai sun yi sabani ya musu rahama ya tausaya musu wasu suna ganin wato sabanin rahama ce na'am eh eh qala ahlul batil na'am okay qala mujahid mujahid yace ahlul batil su ne suke kan sabani ba yes ahlul batil suke san sabani ahlul haqq su kuma suke kan rahama shi da abin da nake so na fito mana da shi wala yadhallu mukhtalifina fasara ta farko wato mutane wanda suke kan barna ko wanda suke kan barna su ne suke sabani haka ne ko wanda kuma suke kan shari'a su kuma su ne ba sa su ne Allah ya musu rahama yawwa zakumullahu khair qala ashhabu ashhabu yace samitu malikan rahimahullahu yaqulu naji naji imam malik yana cewa mal haqqu illa wahid gaskiya guda ɗaya ce qaulani mukhtalifani la yakunani sawaban jami'a zantuka guda biyu masu sabani da juna bai yiwa a ce dukkaninsu gaskiya ne mal haqqu was sawabu illa wahid ba wata gaskiya babu abin da yake daidai sai guda ɗaya. Kala ashabu wabihi ya ƙulun laisu, ashabu ya ce, shi ma imamu lais, rahimahullah shi ma irin wannan magana ta maliku ta faɗa. Kala abu Umar, Ibn Abdullar yake cewa, Al-ikhtilafu laisa bi hujjatin inda ahadin alimtuhu min fuqahil ummati illa man la basara Saɓani ba hujja bane a gun wani daga cikin malamai masana fiqhu na wannan al'umma sai wanda ba shi da wato basar ba shi da zurfin ido a ciki wala ma'arifata inda wanda bai da wani karatu na zo a gani wala hujjata fi qawli kuma bai da hujja wato irin abin da yanzu ya zama ruwan dare daukan sabani a matsayin hujjar a ci gaba da yin abin yadda yake ba tare da an an nemi mai gaskiya ba akwai mutumin da ko malamai kuma rubuta waɗanda da zanen sun kama wannan matsalar fa akwai saɓani a cikinta so da ka sai su riƙi wannan saɓanin a matsayin hujja ta yin sawarwara da matsalar ba tare da tantance ta ba to shine malam ya ce wannan ba hujja bane ba hujja bane a ce ga wani ya saɓa wa magana a cikin magabata ko a cikin wasu malamai na nan kusa sai a ce to a riƙi saɓanin a yi sassauci a matsalar kama abin da makaranta a bayan misali game da auren mutu'a ko kaga akwai wanda ya saɓa ɗin amma wannan bai sa a ce to shikenan a yi sassauci ko game da shan maye ko game da cin abin da ba abinci ba cikin azumi kamar cin cingam ko shan sigari misali mutum ne yana azumi kuma sai ya sha sigari sai ai ba abinci ba ne inda ba su sa ya ƙoshi ba ko ya ci cin gam ko ya tauna goro akwai wanda suke ganin ba laifi to kaga wannan sabanin gairu mutabar to don haka saɓanin da aka yi akan masail waɗanda suke an yi ijima'i sai wani zo ya saɓa wa ijima'in to wannan saɓanin da ya bayi da wani itibari ya ce kafa hujja da wannan baya nuna komai sai ƙarancin basira da ƙarancin ilimi waƙalar muzani yuqalu liman jawwaza al-ikhtilafa wa za'ama anna al-alimina alimaini idza ijtahadat idza ijtahada fil haditha faqala ahaduhuma halalun wa qala al-akharu haramun faqad adda kullu wahidin minhuma jahda wa ma kullifa yace muzani yana cewa wanda da yake wanda da yake nuna halascin sabani yake ganin cewa idan malamai guda biyu suka yi kokarin su suka yi ijtihadin su akan wata mas'ala ɗaya ce halas ɗaya kuma ya ce haram to shikenan kowa yayi abin da yake akan sa yayi iya kokarin sa wa huwa fi ijtihadihi musibul lil haqq kuma za a dauke shi cewa a wannan ijtihadin nashi ya dace da gaskiya abi aslin bi aslin qulta hadha an bi qiyas mutumin da wannan magana za a ci mishi shin kana da hujja ne shine asl kana da qur'ani ko hadisi ko ko qiyasi wato ijtihadin ka ne fa in qala bi aslin in yace ina da ina da aya ko hadisi kila lahu sai a ce mishi kaifa yakunu aslan wal kitabu aslu aslun yamfil khilafa ai na ka samu hujja bayan qur'ani yana kore sabani wa in qala bi qiyasin in ku yace da kiyasi ya kafa wannan magana kila sai a ce kaifa takunul usulu tamfil khilafa wa yajuzu laka an taqisa alaiha jawab al khilaf shi kiyasi ana yin shi ne akan asali kuma mun ji cewa asalin na kore na kore sabanin to ai naka gina naka naka zancan bayan asalin da kake so ka dauko daga gare shi yana kore haka hadha ma la yajawuzuhu aqilun fadlan an alimin yace wannan abu ne wanda mai hankali bai kamata ya nuna halascin haka ba ballantana mai ilimi wato cewa zance guda biyu masu sabawa da juna duka daidai ne zance ne bai kamata ya fito a bakin mai hankali ba ballantana a ce kuma ya fito a bakin mai ilimi wa yajuzu laka an taqisa alaiha okay wa yuqal lahu alaysa idha thabata hadithani mukhtalifani ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi ma'anan wahidin فأحله أحدهما وحرمه الآخر وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر أليس يثبت, يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر idan ka samu wasu hadisai guda biyu a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan mas'ala guda daya hadisi daya ya ce halas hadisi daya ya ce haram yaya ake yi za a ce ne kowanne ya aiki da shi ba haka za a ce ba za a ce ne alaliba cikin sauran nasoshi na shari'a cikin ƙwar'ani ko hadisi ko dukansu a nemi abin da zai goyi bayan ɗaya daga cikin nazartuka da shi za a yi tarjihi ko za a duba wanda ya alaisa yuthbitu alladhi yuthbituhu dalil wa yubtilu al-akhar ba za a je ne a tabbatar da abin da dalili ke tabbatar da shi ba ɗayan kuma a barnatar da shi wa yubtilu al-hukmu fihi bihi daga nan sai a kore hukunci da shi fa in khafiya dalilu ala ahadihima wa ashkalal amru fihi ma wajaba alwuquf idan ba a samu dalilin ba aka samu rikirkici akan rikici rikicewa al'amari akan wanne ya kamata a dauka duk da haka ba za a zabi sanka ba sai a mene sai a dakata fa idza qala na'am yace kwarai haka yake tace kai da ilimi wala budda min na'am kuma dole ya fada ka domin tace kai da ilimi wa illa khalafa jama'atul ulama in bai ce eh ba ya saba wa jama'ar malamai kila lahu sai a ce falima lam tasna hadha bi ra'ayil alimain al-mukhtalifin tun ya zama hadisai ma da suka naso shi haka ake musu me zai hana kai ma ra'ayoyin malamai haka ko mun gane hadisai ma haka ake musu ma ka sama hadisi guda biyu sun saba wa juna dole a tafi neman abin da zai goyi bayan ɗaya daga cikin su in an samu shikenan in ba a samu ba sai ai mene sai a tsaya abin da zai goyi bayan bayan su din dai ko dai aljam'u ko ko ko imalun nasaini ko aljam'u wa tarjih ko annasho bi tarih ko kuma attawakuf a dakata a sai an samu abin da ya goyi ba sai a ce mishi mai sa baka yi haka ba fatasbitu minhu ma ma asbatahu dalil wa tabtulu ma abtalahu dalil mai sa baka tabbatar da fatasbitu minhu ma ma asbatahu dalil ka tabbatar da abin da dalil ya tabbatar ka wurgar da wanda dalili ya wurgar da shi قال أبو عمر ما ألزمه المزني عندي لازم ابن عبد الرحيم كتشا wannan ilzamin da muzani ya kawo aure na tabbas ne falidhalika zakartuhu sana ambace shi wa adaftuhu ila qa'ili kuma na danganta shi zuwa ga wanda ya faɗa bance magana ta bace naga wata magana ta dace da irin ra'ayina shine na ɗauko ta na faɗe ta amma na danganta ta zuwa ga wanda ya faɗi asali da annahu yuqalu saboda ana cewa inna min barakatil ilmi an tudifa shay'a ila qa'ili yana daga cikin albarkar ilimi kowace magana a danganta ta zuwa ga mai ita wannan albarka da amana ilimi da manhajiya haka ta hukunta duk magana da ba taka ba idan ka faɗe ta wajibi ne a ilmance ka faɗi wanda ya faɗe ta ka danganta mai wannan shine amana ilimi idan ku mutum ya ta faɗa maganganun mutane yana yin shiru baya faɗan a ina suke to ko dai ya zama akwai tasahulanci ko ya zama akwai ha'inci ko ya zama akwai rashin ƙwarewa a manhajin ilimi ballantana kuma ya faɗe su ya bayyana su a surar da za su bayyana kamar ma maganganun sa to wannan kamcin amana ilimi ne babbar jarima ce a cikin harkar ilimi sawa'un a magana ne ko a rubutu ballantana kuma wato mutum ya ɗauki zancen wani ya sa sunan shi ya nuna shi yayi wannan kam jarima ce mummuna wadda duniyar ilimi sawa'un ta musulunci ko ta boko ba ta amincewa da irin wannan abin da ya zama gama gari a cikin mutane mutane sun iya ɗaukan zantukan wasu su mai da sunansu wasu ma har thesis gaba ɗaya na, na, postgraduate sai mutum ya je ya wanko na wani don undergraduate kan su dama ba ruwansu duk wanki suke yi dama saboda mutane ba su san amana ilimi ba ba su san yaya kamata a yi ba kuma suna su dole sai sun yi harka to haka ma za ka ga harka addini ma ana samun irin wannan tun da can an samu al-muntahilun su ne plagiarist wato mutumin da zai ɗauki zancen wani sai danganta ga kansa ya mursisi daga baya kuma a gano a ita mai terere Allah ka tsare mu wa hadha babun yattasi'u fihi al-qawl wa qad jama'a al-fuqaha min ahli an-nadhri min ahli an-nadhri fi hadha wa tawwalu wa fima lawahna maqna'un wa musabun kafin liman yafahimahu وأنصف نفسه ولم يخادعها بتقليد الرجال yace hada wa hada babun yattasi'u fihi alqawl wannan babi da aka tattauna wannan mas'ala ta sabani da yadda ya kamata a yi tarjihi yace mas'ala ce mai fadi wa qad jama'a alfuqaha min hada an-nazar min ahli an-nazari fi hada wa tawad malamai masu bincike masana sun yi tattara zantutuka iri daban-daban akan wannan mas'ala suka tsawaita kan babin khilafi da sauransu wa fi ma lawahna maqna cikin wannan abin da muka wato yi ishara zuwa gare shi kamar nuni cikin sauri shine talwih yace to akwai abin da ya kamata ya zama zai wadatar zai bada iqna'i ya gamsar wa nisabun wa nisabun da kuma gwargwado kafin wanda yake ya kai ya wadata liman fahimahu ga wanda ya ya fahimce shi wa ansafa nafsahu ga wanda ya kansa adalci walam yukhadi'ha bi taqlidir rijal wanda bai yaudari kansa da cewa shi yana koyi da wasu mazaje bane wato yana ishara zuwa ga cewa duk da akwai wanda suka faɗa haka amma kaka dauka koyi da su abun arziki ne a wannan babi qala ibn al-qasim man salla khalfa ahli al-ahwa yu'idu fil waqti ibn qasim yace wanda yayi sallah a bayan dan bid'a to zai zai maimaita sallah in dai lokacin ta bai fita ba qultu li sahnun ma taqulu anta sai nace mishi algafata malam kai me zaka ce game da wannan magana qala aqulu inna li adata dha'ifatun yace ni na cewa batun ya rama zance ne mai rauni qultu lahu inna asbaga ibn al-farj ibn faraj ya kulu yu'idu abadan tace mishi to ai shi asbag ma cewa yayi sai an rama har abada ko da bayan wata uku ne ko shekara uku fil waqti wa ba'dahu ko a lokacin da lokaci bai fita ba da ma bayan fitar lokaci idan salla khalfa ahadin min ahli al-ahwa'i wal bid'a inda mutum ya salla bayan dan bid'a to zai rama wato koda mutum ne kawai ya ga masallaci sai ya shiga ya salla tare da wasu mutane sai daga baya bayyana ce mushi ɗan bid'a ne rafida ne ko mu'tazila ne ko khawarija ne ko gulatu abin nan ne gulatul sufiya ko makamantansu to sai ya rama ko da komin tsawon lokaci faƙala sahanun sai sanu yake cewa laqad jaa marra al-i'adata alaihim fil waqti wa ba'dahu bi bid'atin ashad min ba'd sahib bid'a ce duk wanda yace zaka rama dan kai sallah a bayan dan bid'a ba da sani ba yace zaka rama bai tsaya iya nan ba yace ko a cikin lokaci ko bayan lokaci sai ka rama yace to hakika wannan yazo da bid'a fiye da bid'a dan bid'an da aka ce ka kawo sallah din hajo sharhi kuma قال أبو عمر من أصحابنا من رد بعضهم لقول بعض بدليل وبغير دليل شيء لا يكاد يحصى كثرة yace haka abin yake a cikin malamanmu na malikiya imu imu ma zaka samu wani ya tunkuɗe zancen wani wani lokacin da hujja wani lokacin kuma babu hujja irin wannan yana nan ba zai kididdigo ba saboda yawansu walau taqasaituhu laqama minhu kitabun kabirun akbaru min kitabina hada da zan ce bari in tattaro maganganun malaman malikiya musamman ma na Andalus da yake inda yake rayuwa ya tattaro maganganun su da zantukan su da suka mai da wajunan su raddi kamar da muka ji a wannan misalin yace wallahi da na tattara littafin da yafi wannan littafin na Jami Bayan al-Ilmi fadlihi girma walakin ni ra'aytu al-qasda ila ma yalzamu aula sai dai naga cewa abin da yafi dacewa na zama na nufaci abin da yake na dole faktasarna alal hujjati indana shi sa na takaici akan abin da yake hujja a wajena wa billahi ismatuna wa tawfiquna wa huwa ni'mal maula wa ni'mal musta'an wa qad ruwi an nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin sahihin alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ir rashidin al mahdiyyin ba'di addu alaiha bin nawajiz yace ai an ruwaito ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi wanda yake sananne mashhuri cewa ina horonku da ku bi sunnata da sunnan khulafa'ur rashidin na bayana masu shiryawa ku kame ta da haƙora ku dantse ta wa nabi sallallahu alaihi wasallama annabi baya la yabihu al-ikhtilafa ba'dahu min ashabi wallahu a'lam annabi bai ce bai zance da yake na halastin ya ba sahabbai dama su yi sabani kowa ya bi ra'ayinsa ba kaza qala al-bazzaru bazzar haka ya fada qala abu umar ليس كلام البزار بصحيح على كل حال yake tafi amma zancen bazar cewa ba halas bane ba daidai bane ma sahabban su bai su yi sabani yace fa zance ne wanda bai da inganci yana liktida bi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama munfaridina inma huwa liman jahila ma yasalu an domin bin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama daidai wasu kabisu akan ra'ayoyinsu to wannan ya shafi mutumin da ya jahilci abin da yake tambaya ne wa man kana ta hadhihi haluhu fattaqlidu lazimul lahu wanda bai sani ba to dama lazimi ne ya taqlidi walam yu'mar ashabu ya amur ashabahu an yaqtadi ba'dhum bi ba'd su ko sahabbai mujtahidai ne ba a umarce su da su bi junan su ba idza ta'awwalu ta'wilan sa'igan ja'idan mumkinan fil usuli da cikin su wanda ya tafassara wata ke karbabbiya abin lura a cikin ilimi وإنما كل واحد منهم نجم جائز أن يقتدى أن يقتدي به الآمي الجاهل kowanne a cikin tauraro ne wanda za a iya koyi da shi zaka su malamai suna da halaccin su saba saboda kowa na da fahimtar sa kowa na da idrakin sa kowa na da ma'aunin da zai iya auna wani abu wanda in ya ambata sai ya saba da juna su sabani a gunsu ba matsala bane domin kowa yana da ilimin da zai iya kwatar kansa a hujja amma shi ami wanda bai san hujja ba abin da yake a kansa shine takalidi kamar da muka ambata ba yana daga cikin abin abin tashin hankali a wannan zamanin kaji ami yana cewa shi ba zai bi kowa ba shi baya takalidi to sai ka rasa da ya bai addini mutumin da bai iya larabci ba bai iya usulul fiqh ba bai iya musalul hadith ba bai san qawaidul fiqhiyya ba bai san ulumul qur'an ba amma kuma zaka ji yaro yana tuke cewa shi baya bin magana kowa shi ba muqallidi bane to sai ka rasa menene shi kawai mutum ne shi bayi da ko miliyan ɗaya bai da ko dubu hamsin ba kaje na cewa shi ba wani wanda ya isa ya ce mashi talaka to me za a ce mashi kenan sai da a ce mashi mahaukaci kenan ko haka wannan shi ne irin misalin magana da mutane yanzu suke yi suna ganin wai hakan wata jarinta ne ko wata jajircewa ce a ilimi jajircewa shine ka tsaya koyi ilimin tukuna ba ka zanga magana ta fi karfin bakinka ba yace a wa innamal
وإنما كل واحد منهم وإنما كل واحد منهم نجم ja'izun an yuqtada yaqtadi bihi al-ami al-jahil bi ma'ana ma yahtaju ilayhi min dinihi ya ya, ya asu a matsayin su na manya manya to babu laifi dan wani yayi koyi da su akan abin da yake bukata na ilimi na addini wa kadhalika sayrul ulama ma al-amma to haka nan sauran malamai wanda ba sahabbai ba cikin tabi'ai da na bayan su su malamai suna iya suna iya faɗan magana kuma ƴan uwansu sau'in su malamai su faɗi wadda ba ita ba sai kuma an mi ka bi wani daga cikin su amma in zaka bi ka bi wanda ka san amana ilimin sa da gaskiyarsa kake mashi kyakkyawan fata wallahu alam wannan magana ta kare da aka dauko daga wancan wajen wa alil hakim ibn utayba qala laysa adun min min khalqillahi illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak ila nabi sallallahu alaihi wasallam yana mana ishara ibuwa ga cewa an za ka yi koyi da malami ɗin ba ya rufe ido za ka yi komai ka koyi da shi ba a za ka koyi da shi ne ga abin da ya bayyana gare ka na gaskiya cewa saboda ga alhaka mai mutuba yana cewa kowa a cikin malamai inda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana daukan zancen mutum wata rana kuma a bari wato duk wani malami cikin sahabbai ne cikin tabi'ai ne cikin a'imma ne cikin shehunnai ne cikin ustazai ne cikin kowane irin jinsin malamai to akwai maganarsa da in ya faɗa za a ɗauka saboda hujjata ta bayyana ko maganar da kuma in ya faɗa za a mayar masa saboda babu hujja a cikinta ko kuma akwai hujja da ta fi tashi ƙarfi wa an mujahidin ƙala laysa adu min kharqillahi illa wa huwa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma irin wacce magana daga mujahid irin ta kwabo da kwabo babu wani mutum cikin halittu sai da ya zama cewa ana iya daukan wata magana tashi kuma a bar wata in banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin anhu daga wata riwaya daga mujahid laysa ahadun ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak babu wani cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani cikin malamai in bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda face sai ana daukan maganarsa kuma a bari wa qala sulaiman at-taymi law akhadhta bi rukhsati kulli alim ijtama'aka ijtama'a fika ash-sharru kullu inda za ka ce duk wani malami bari ka yi riko da abin da ya faɗa wani waje da ya wani sassauci wani waje da ya samu wata zamiya ka ce bari ka riƙe waɗannan zamiyoyin ga baki ɗaya da ka haɗa dukkanin sharri kamar da muka ji a baya wanda ya riko da maganar fatawar mutanen makka game da ainihin wato shan afon game da game da game da nema mutanen makka muta'a kufa game da shan maye ko madina game da jin kiɗa ƙasar sham game da ismatul khulafa shi to wannan ya haɗa sharri ga baki ɗaya qala abu umar hadha ijma'un la alamu fihi khilafan walhamdulillah yace wannan magana cewa duk wanda ya riko da watin maganganun malamai masu rauni na kowane malami ne kuka ɗauko magana shi mai kyau sai ka dinga bin tatabbu'ur rukhas kana neman ina ne sauki sauki ina ne sauki sauki yace to wannan ya hada sabani ya hada maganganu na sharri mafi yawa yace to wanda ya samu kanshi a cikin wannan hali ya hada sharri wannan magana ce ta ijma'i tsakanin malamai godiya ga Allah kamar ya gama wannan dogon zancen da ya rike yana yin shi akan wannan sabga wadda kamar yadda ya faɗa a can baya ta kai a ce littafin ta daban sai ce albabu sadis wal khamsun ما تكره فيه المناظرة والزدال والمراء bayani akan abinda aka kyamata menene aka kyamata na tattaunawa da jayayya da musu akan addini akwai tattaunawa wadda take ta halasta akwai kuma tattaunawa akwai jayayya da musu wanda an hana wanda aka hana zai mana magana anan qala abu umar الآثار كلها في هذا الباب المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وردت في النهي عن الجدال والمراء في القرآن da hadisan da kaji sun zo game da hani game da tsoratarwa akan tattaunawa da jayayya da musu to sun zo ne game da hana buɗe ƙofar ja'in ja game da alƙur'ani wannan mutum ya faɗi aya wannan ya ce fassarar ta a wannan ya ce ƙarya ne ba A ba ne fassararta B ne fassararta a yi ta jayayya a kan ayon alƙur'ani to wannan an hana haramun warawa sa'id bin musayyib abu salama an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yace almira'u fil qur'ani kufrun jayayya game da alqur'ani kafirci ne kangara ne wannan hadisi yana cikin sunan abi daud hadisi ne tabbatacce al-imam tabarani ma ya ruwaito shi da wasu malamai hadisi ne tabbatacce wanda malamai sun yi maganganu akan sa amma dai ƙarshe ya tabbata wala yasihu fihi an nabi sallallahu alaihi wasallama min ghairi hadha bi wajhi min al-wujuh da hadisan ma banda wannan babu wanda ya inganta wal ma'ana ma'ana wannan hadisin inna ma yatamara ithnani fi ayatin kadai mutum biyu sukan yi jayayya ne game da wata aya yajhaduha ahaduhuma dayan su ya musanta ta wa yadfa'uha ya tunkude ta wa yasiru fiha ila shakki ya dinga shakka game da abin da ke cikin ta fadhalika huwa al-mira'u alladhi huwa al-kufr wannan shine saba jayayya wata ke kafirci irin jayayya da yan kalakata suke su ja qur'ani su mishi karan tsaye irin jayayyar da batattu suke yi da irin yan boko din yanzu da suka fito masu musu da alqur'ani masu musu da hadisai to irin wannan jayayya tana kaiwa zuwa ga kangara da tuba rigan musulunci malai yace wa amma tanazu fi ahkamil qur'an wa ma'anihi amma yin tattaunawa ko jayayya ko musayya game da wasu hukunce-hukunce na cikin alkur'ani da ma'anar da ayoyin alkur'ani faƙatta na za a sahabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi kafirin min dalika to sahabbai sun yi sabani akan waɗannan abubuwa wa hadha bayyinun laka wa hadha yubayyinu laka anna al-mira'a alladhi huwa al-kufru huwa al-juhud wa shak to gan za gane wanda aka hana din shine wato abin nan ƙaryatawa da shakka kama qala azza wa jalla wala ya zalin lazina kafaru fi miryatin minhu Allah ya ce kafirai ba za su gushe ba suna masu cikin mirya wato shakka da kokonto game da al'amarin alkur'ani wal mira'u kaga jayayya wal wal milaha ghairu ja'idin ghairu ja'idin shay'un minhuma ayi jayayya ayi ayi tattaunawa ko a murde ma'ana wannan duka guda biyun ba su inganta ba basu halasta ba wahuma madmumani bi kulli lisanin kuma ababan yin Allah wadare ne akan kowane harshe wani hasalafu radiyallahu anhum anil jidali fillahi jalla sana'uhu wa fi sifatihi wa asma'ihi malaman da sun yi hani sun yi sun yi tankiya akan wato yin jayayya game da al'amarin Allah game da kudurarsa game da siffofinsa game da duk abin da shafi Allah وأما الفقه أتكلم مسائل الفقه فمسائل الفروع فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر malamai sun yi ijimai akan a fiqhu akwai halastin tattaunawa akan mas'aloli na sallah mas'aloli na azumi mas'aloli na zakka na gado na aure na saki na sauransu waɗanda akwai rassa a cikin su to wannan ya halasta ai tattaunawa ta ilimi don fahimta don fahimta li'annahu ilmun يحتاج فيه يحتاج فيه إلى رد الألو رد الفروع على الأصول wanda ilimi ne da ake bukatuwa a cikinsa zuwa ga mai da rassan zuwa ga asalinsu ya ce lil hajjata ila zalika don ana bukata zuwa ga haka walaisa li itiqadatu kadhalika amma kaga wancan na sama na aqida shi ba a bukatan irin wannan jayayya a kansa kadhalika li anna Allah azza wa jalla يوسف عند الجماعة من أهل عند الجماعة عند الجماعة أهل السنة هكذا يقول وليس وليس كذلك لأن الله عز وجل لا يوسف عند الجماعة لا يوسف عند الجماعة أهل السنة بكما تساونا علم دلال نمبر شين نجيام ونئري لا يوسف عند جماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه ba a siffanta Allah a gun ahlus sunna sai da abin da ya siffanta kansa aw wasafahu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai abin da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam siffanta kansa aw istama'atul ummatu alaihi ko ijma'in al'umma su ce wannan sifa Allah ce walaysa kamithlihi shay'un babu wani abu irin Allah fayudraku bi qiyasin aw bi in'ami nadhrin ballantana a lura da wannan irin Allah din sai a gano ya Allah yake ko kuma a gano ta hanyar zurfafa bincike duk bai halasta ba saboda ba a yin zance game da siffofin Allah ko game da zatinsa ko game da ainihin wato wasu haƙoƙinsa ba a yin wannan da ƙiyasi dole sai dai a jira nassi in babu sai a kame baki wa qad nuhina an tafakkur fillah an hana mu yin tunani game da al'amarin Allah da kanmu mu dinga raising questions irin yanda ɗan logic suke wa umirna bi tafakkur fi khalqihi dalli alayhi abinda aka umurce mu shine a wato mu yi tunani game da halittun Allah waɗanda ke nuna Allah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wa fi anfusikum afala tubsirun wa fil ardi ayatun lil muqinin da ire-iren su wato mu dinga kallon halittun Allah afala yanzuruna ila al ibli kayfa khuliqat halittun Allah sammai da ƙasa da ruwa da iska da duwatsu da kogi da dabbobi da dan adam da fitowar rana da faduwanta da damuna da rani da sauran waɗannan ahwal da Allah yake kawo su yake jujjuya su to sune abin kallo dan ƙara gaskata Allah da sanin darajarsa da sanin buwayarsa walil kalami fi dhalika mawdi'un ghairu hadha insha Allah yace wannan zancen yana da wani wuri daban can wanda ba anan za a yi shi malai sake cewa waddi waddinu allazi huwa al-iman billahi wa malaikati wa kutubi rusuli wal ba'th ba'da al-maut wal yawm al-akhir قد وصل إلى الأذراع في خدر في خدرها والحمد لله yace wannan addini na Allah wanda shine imani da Allah ubangiji da imani da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da imani da cewa akwai tashi bayan mutuwa wannan lafiyan addinin ya isa ko ina har zuwa ɗakin budurwa wanda take da ɗakinta yace guda ta tabbata ga Allah tun a lokacinsu a ƙasar andalus musulunci ya baza ko'ina wato ba tare da sai an yi wancan surutun ko tattaunawa ta logic ba addini ya kai ko'ina wa ƙala umar babu al'aziz man ja'ala dinahu gharadan lil khusumati aksar tanaqqul duk wanda ya bar addinin sai ya zama karan bara na kowace rigima wato ya ba kowa dama sai ta tattauna da jayayya to zai jawo kanshi yawan fita daga mazhabi kaza zuwa mazhabi kaza ko daga aqida kaza zuwa aqida kaza ko daga fahimta kaza zuwa fahimta kaza wani ibrahim an-nakhai fi qawlihi fa aghraina bainahum al-adawa wal baghdha yace ai al-khusumat wal jidal fi din wato muka sa husuma da jidali a cikin addini tsakankaninsu wa anil awam ibnu haushab kala iyakum wal khusumati fid din fa innaha tuhbitul a'mal a hirdinku da jayayya game da addini jayayya akan addini babu abin take jawowa illa ta ruguza kyawawan ayyuka wa an umar ibn al-aziz kala sayyidina umar al-aziz yake cewa idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim duna al-ammati fa'lam annahum ala ta'sisi dalala idan ka ga an koma gefe ana yin mitin ana yin wani abu na tattaunawa addini amma a ɓoye ba a so mutanen gari amawa su sani ana so a karanta da addini amma a ce wani addini ne na khawas a ɓoye ake yinsa ba a so kowa ya sani ci to ka sani sun haɗu ne masu yin wannan akan sha girbo wa musulmi wata ɓata وعن خالد بن سعد قال دخل أبو مسعود على حذيفة فقال أعهد إلي يا شككم واتو حذيفة يتي إعهد إلي كمن نسيها كفتا من أبن ذي رقو رشي قال أولم يأتك ليقين شن قسكيا بتزومك بقال بلا يتي تبس تازو قال فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف ya ce lallai samuwar ɓata gaskiya ne ɓata da aka ce za ta bujiro bayan shirya an ta dilla ƙadamun ba da subuti haƙe nan ceto da gaske ne akwai haka fa inna dalalata yana daga cikin ɓata an ta'arifa makunta tunkir abinda da kake ganin ba zai yiwu ka ga yayu kuma ka biye masa wa tunkira makunta ta'arif abinda kuma da ka san shi a matsayin addini ka dawo ka ga ashe wai ba haka bane wa iyyaka wa talawwun fid din talawwun fid din a hirdinka da ka zama wato mai yawan mai canza kama ga addini wato yau ka yi wannan samfur gobe ka canza fa inna dinallahi wahid addinin Allah guda ɗaya ne a san ka a san ka akan wannan addinin kar ka zama wato la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i muzabirina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i wa an bakr ibn mudar kala idza arada Allahu biqaumin sharran alzamahumul jadala wa mana'ahumul amala idan Allah ya so mutane da jarabawa wadda ke mai zafi ta fitina sai Allah ya lazimta musu yawan musu sai ga sun fa auki a musu wa mana'ahumul amal ka ga ba su aiki ka ba su aiki ka ga musu ka ba su musu ka ga aiki ya zama musu kawai shine aikin su maimakon aiki shi ko dama wa'azi abinda aka ce walau annahum fa'alu ma yu'aduna bi kaga ba ba wai fahimtar wa'azi ko ganewa da zama malami shine abu mafi muhimmanci ba mene aiki da shi walau annahum fa'alu ma yu'aduna ba a ce walau annahum fahimu ko adraku ko hafizu ba in dai wa'azi ne amfaninsa mutum ya aiki da shi, aikin nan na magana ne ko na aikatawa. To, idan Allah ya so ya jarabci mutane su zama mutanen banza, sai ga duk sun saki aiki sun kama musu, irin yadda mutanen musu ke yanzu. Yanzu mafi yawan abin da ya faɗa mutane shine jayayya, jayayya akan abin da ba su sani ba ma ba su san tushen shi ba, ko da kuma ko sun san shi amfanin shi shine su aiki da shi ba su tsaya su ta jayayya yawan yin muƙabala, yawan aikawa da saƙo, yawan raddi da raddin raddi da raddin raddin raddi da sauransu. Da kuma har hata yin raddi ga waɗanda suke cewa kada a shagaltu da yin raddi. In kai ka ce kada a shagaltu da yin wannan to kuma sai a maka raddi, a ce baka fahimci addini. La haula wala quwwata illa billah. Allah kawo mana mafita. Malam ya ci gaba da cewa wa anil fazari kala سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل السفينة فقال تلك دماء كف الله عنها يدي لا أريد أن ألطخ بها لساني أنت بمعنى عبد العزيز أكتي ماذا كتي قمدا ودن دسك ياكي واتو نا نا نا نا na Sufin su Aisha da su afwan Sufin sune su Muawiya da Aliyu ko bangaren Muawiya da bangaren shine Sufin a ƙasar Sham mahadar da aka haɗu a ƙasashen mutu ce sifin ɗin sai ce wannan jina nan da aka zubar Allah ya tsare hannuna daga ne musharaka a cikin zubar da jinin da haka ni ma ina tsare harshe na daga abin nan na mushi wanka da jinin ban yadda harshe na ya ci naman mutanen ba kamar yadda muka ji ne a baya tambaya idan abu bai faru ba ko kuma ya faru ya wuce kuma kai hukuncin da za a faɗa maka ba yi da alaƙa da addinin ka bai canza komai ba to ka bata shi jeje wani yake tambaya na wai mutum ne yana da abinci iya abincin da zai ishi mutum ɗaya kuma ga matar shi ga uwar shi wa zai ba sai na ce ya faru da kai ne haka jeje nan ya ce ya ce to ka bari su ya faru ka jeje nan muka yi kalawai ina ruwanka da wannan wannan fitina hala uwarsa ta mutu hala ma bayi da mata sai ce wai ai suna tattaunawa ne a majalisar na ce ku malamai ne ya ce ce to ku ban magana mutane malam suna son shiga rigingimu ba su gama fahimtar abin da ya shafi da za a zo masallaci liman ya yi rafkannuwa sai a kasa fahimta ya kamata a yi amma wannan bai dame su ba matsalolin alola ba su dame su ba matsalolin azumi yanzu tun da azumi wuce ka ƙarin wani ya tambaya kan azumi sai ya dawo sannan za a sake tada rigingimu tun daga ganin wata da sahur da tahajjudi da waye a sake dawo da waɗannan issues ɗin ɗanye duk ba za su tambaya ba mace ba ta tambaya akan hailarta ta tambaya akan jinin biki ta tambaya akan biyayyar miji ba ba ne dame ta ba tana ta rigima akan mai hukuncin miji wanda gida bai samu ba ya je wata budurwa ya biya mata kuɗin SSCE ya ce maraini ya ce mai hukuncin shi to za ka ce mata ɗan wuta ne shi ko kuma take so ka ce mata wallahi a ta tafiya inda ba shi ne zai amfane ka ba kuma duk fa masu yin wannan hatta irin majalisi na katuma ba su zama su ji in ma kaga sana ji to wani abu ne aka yayyanko wanda ya dace da wani sarransu shi za su dinga yaɗawa suna sawa a status shine kawai wa'azi a gurinsu amma duk ture-turen wa'azin nan da malamai suke yi a cikin social media wallahi irin masu wannan tambaya wani bai zaunawa ya saurari na minti talatin ya mai yawa amma yana da tambaya guda talatin wadda ba shafi shi ba ba ta da alaƙa akan canza addininsa ko ƙara kusantar da shi zuwa ga Allah kawai yana so ya ji masayin na rigingimu don ka san ji masayin na rigingimu sai ka tsaya ka koyi ilimi mai zurfi sai ka zo ka ta karanta su ga sana a cikin littattafai ka zo ka ɗauki musamman ibn abi shaiba kai ta karantawa ka ɗauki muhalla kai ta karantawa ka ɗauki ibn hajar fatul bari kai ta karantawa ba su kasan suka jirgima ba to bismillah ka zo ka ji amma mutane ba su tsaya su koyi addinin Allah yadda ya kamata ba sai dai shiga cikin husuma Allah ka tsare mu to haka yanzu kaga wannan mas'ala ta sifin ta riga ta wuce an gama ta ƴan shi'a da suka ƙi bari ta wuce suka lalata addininsu haka nasiba haka sauran waɗanda suke shiga cikin abin amma kai kana sa addinin kai tsira ranar alkiyama Allah ba zai tambaye ka akan rigingimun sifina waye da gaskiya waye babu ba tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun haka Allah ya ce ba wanda ya tambaye ka akan abin da suke aikatawa abin da za a tambaye ka shine lokacinka addininka dukiyarka ko wannan tambayoyin da za a yi maka ya kai da lokacinka ya kai da ƙuruciyarka ya kai ibada ya kai da dukiyar da ka samu ta ina ka same ta me ka ciyar da ita shi za a tambaye ka tun daga kabari har a lahira to waɗannan abin da za a tambaye ka kaga ashe su ya kamata ka ba da muhimmanci a kansu kamar a ce an manna timetable ne na examination a university kai ga not ɗinka na courses ɗin da kai rijista sai ka aji su ka je ka shiga wani tutorial na yan aji hudu kai kuma ka ɗan aji ɗaya ka ce ina so ne in ji yadda za a ƙare suna tattauna wasu theorem da wasu wasu sarƙaƙiya na lissafi na calculation ka ce kai wancan za ka je ka ji ka je a kusa kwana da kai ana wancan rikicin da ba da amfani a wurinka baka jira lokacin shi ba in gari ya waye ka je aji me zai faru sai dai ka je ka sata ansa kuma a kama ka ko kuma ka je ka rubuta ka ci zero ka ka jawo kanka fitina lokacin ka da ya kamata ka yi amfani da shi ka karanta ka je ka biye ma waɗanda su sun riga sun wuce wurin Allah ya kyauta malam ya sake cewa a tuna ganin bari mu kwana nan ko lokaci ya kure na okay qultu هذا الفقه من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أعجبني أيما إعجاب yace wannan zurfin fiqhu na malam Umar dan Abdul Aziz ya bani ya burge ni iyaka burgewa wa khasatan annahu yumathilu mazhab ahli sunnati wal jamaa tijaha ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-hubb lahum jami'an musamman wannan mazhabin yana nuna maka abinda shine mazhabin da ya dace da aqida ahli sunna wal jamaa ta fuskar mu'amalantar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan su wajen kaunar su su duka wataraddi anhum da neman Allah ya ƙara yarda da su gabaki ɗayan su wal kaff wal kaffi amma shajara bainahum da kame baki daga magana akan rigingimun su min khilafatin sabanin su wa hurubin da yaƙe-yaƙen su wa hamliha ala ahsani wajhin da fassara waɗannan rigingimu da sabani da yaƙe-yaƙe a bisa fuska mafi kyau fa inna qital ahli siffin kana baina ali ibn abi talib wa ma'id ibn abi sufyan radiyallahu anhum jami'an yace wannan yaki ya kasance tsakanin waɗannan bayan Allah ne zaka yi musu fasara mai kyau ka guje ma wato munan fasara ka guje ma zalunci ka guje ma kokarin sai ka zagi wanda kake ganin bai da gaskiya ko sai ka yi wani yabo na ziga ga wanda kake gani da gaskiya za mu saurara nan insha Allah sai Allah kan mu darasi na gaba wanda zai zama darasi na 63 kenan ko wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah